إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اتقوا الله جل وعلا حق تقواه وراقبوه في كل كبيرة وصغيرة واعلموا انه مطلع على اعمالكم ومحاسبكم عليها عباد الله سوف نعيش اليوم مع الخطبة الواحدة والثمانين وننطلق من قول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا وإنكم إلينا لا ترجعون ألا تعودون في الدار الآخرة وعنها يقول عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في قول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا قال سدى وباطلا تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا ونترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نصيبكم ولا نعاقبكم ولهذا قال وإنكم إلينا لا ترجعون أي لا يخطر هذا ببالكم يقول المسلمين za mu rayu da cikin kutuba ta tamanin da ɗaya wanda ya muka mata matashiya da faɗin Allah maɗaukakin sarki a fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammani kuna zato khalaqnakum abathan mun halice ku ne kawai dan warki da wasa mun halice ku ne ba manufa wa annakum ilaina la turja'un kuna tsammani mun halice ku ku rayu a duniya ku kare ba za ku komo ba zuwa gare mu Allah ce fa ta'ala Allahul malikul haq Allah ya ɗaukaki mai mulki na gaskiya a mai irin wannan zaton a yi zaton ya halittu rayuwa ya halittu ɗan adam ya tsorahi khalifa a bayan ƙasa kuma a rayu haka kawai ba hadari ba tunanin za a koma ga Allah fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim babu abun bautawa fatin shi ubangijin al'arshi ne girma wannan ayar malamai sun yi bayani a kanta kamar shekun nasu sa'adi ya ce ku tunaninku mun halice ku ne kawai da wanki ku ci ku sha ku yi wasanni ku mora duniya ku ji daɗi mu kyale ku kawai ba umarni ba hani ba za mu umarce ku ba ba za mu hane ku ba ba za mu yi muku azaba ba Allah ya ce wa inda kun ilana na tuntau kuna zaton cewa ba za ku dawo gare mu ba ai Allah ya girmama ya fi ƙarfin a mai irin wannan tsammani dalilin da ya sa muka tashi cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki a wannan kuɓuɓa da faɗin cewa a ba hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un رأينا في هذه الأيام ورأيت من كتابة بعض الإخوة على صفحة فيسبوك وأحتسب الكاتب من المتدينين إن شاء الله تبارك وتعالى كتب وتأسف على حال الشباب وحال الآباء في هذه الأيام أنه في أيام زفافهم يقبلون إلى مساجد أهل السنة ويريدون أن يعتقد زفافهم وقران آبائهم علماء من أهل السنة وبعد ذلك تراهم معرضين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفاف وفي النكاح يعرضون عن سنة الوليمة وكل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وتراهم مقبلين على عادات اليهود وعادات النصارى تراهم في جنة وما شاكلها في أيام زفافهم وتراهم يعرضون صورهم على مواقع الفيسبوك وواتساب العريس والعروسة شبه العاريين yan uwan musulmi rubutun ɗan uwa na gani a wannan satin a shafin facebook da yawa ɗan uwa sun ga rubutu kokawa yake muna mai tsammanin kuma ya koka ne don allah maɗaukacin sarki da yawa cikin samari a yanzu da yawa cikin iyaye idan lokacin auren ‘ya'yansu ya yi za a ga ƙoƙarinsu a ɗaura auren majalisun ahalin suna ko masallacin ahalin suna da yawa za a ga ƙoƙari suke malaman suna su ɗaura auren an gama an ƙare sauran kuma saurayin ahalin suna ne uban ahalin suna ne yarinyar ahalin suna ce uwar ahalin suna ne sai a buɗewa shekan dandali yadda daga ɗaura aure an gama da makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an buɗe aje shedan saurayi zaka ga tun kafin ranar ɗaurin aure a shafin Facebook duniya tana gani a shafin WhatsApp duniya tana gani hoton shi hoton amarya haka za a ɗauka wani lokacin tsirara ko kamar suna tsirara haka za a ɗauka a dinga tallata wa duniya sun so guda kwana uku aure saura kwana biyu aure saura kwana ɗaya aure in an ɗaura aure da shi da abokai a dinga kuɗa da su da amarya da abokan amarya ana ɗaukan hoto ana tallaka wa duniya aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kare umarnin Allah madaukakin sarki ya kare a da ba da jimawa ba duk saurayin da ya aure mai ikirari da sunna za ka ga ƙoƙarin da yake a mai walima saboda karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ta zama tsohon yayi yaushe rabon a yi aure ka ji an ce walima yaushe rabon a yi aure ka ji ana ƙoƙarin mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karanta sabbin al'adu na turawa sabbin al'adu na arnan yamma su muke kwafa pre-wedding pictures saurayi ya ɗauki hotonsa hijab budurwa ya tallata wa duniya shi ne zamani a yi hayar riguna a yi hayar kaya a yi hayar kujeru a yi hayar kayan alat kowace rana a biya mata kuɗi an gama da makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an buɗe abin shekaru wai muna tsammani a rayuwarmu Allah bai da abin cewa a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un tsammanin ku kawai dan wasa da wai haka Allah ya ajiye mu a doron ƙasa mu yadda muke so a lokacin da muke so mu irin ta'asar da muke so a lokacin da muke so Allah bai da abin da zai faɗa ba za mu koma ba ba zai kama mu ba ya uwa mu komo ta tsaye mu tuna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu tuna fa lalle ne Allah madaukakin sarki sai ya tambaye mu bisa wannan na ɗauko wani tarihi ɗaya daga cikin magabata abdullahi bin mubarak saurayi ne mafi daɗi a gidan arziki da wadata ya taso amma halin shi irin halin samari ne na yanzu halinsa irin masu wadata ne na yanzu zalika maka ɗauko a cikin wannan aya a cikin wannan huduba muka ce wali hadihi aya sha'anun ma'a ahadin salafin salihin ala wa huwa abdullahi bin mubarak كانت حياته في شبابه كحياة كثير من شباب اليوم عاش حتى بلغ السابعة والعشرين من عمره وكان يصلي كما يصلي كثير من الناس لكنه ما كان يعيش مع الإسلام في ليله ونهاره ما كان يشغل أوقاته بطاعة الله بدقائقها وثوانيها وأنفاسها مع الله سبحانه وتعالى فلما أراد الله أن يوقظ قلبه وكان مع إصابة من القرناء الذين يريدون أن تكون الحياة معبرة للذات والشهوات وكان جالسا في شمال إيران وكانت هناك حديقة قريبة من منزله فثمر مع هؤلاء القرناء فلما انتهى من ثمره نام وكانت من تلك الليلة ليلة مباركة أراد الله أن يوقظ قلبه فسمع هاتفا يهتف ويقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم magabata wanda yake da tasiri da alaka da wannan ayar Abdullahi ibn Mubarak ya rayu cikin aminci cikin wadata har ya kai shekaru 27 abinda suke da bukata a more a ji dadin rayuwa a nuna isa a nuna kasai wani lokaci yana zaune a gabacin koyon mutum arewacin Iran nan ne inda gidan tsaye shi da samari an hole an yi yadda ake so da dukiya sai ya kwanta barci a cikin baccin kawai kamar mafarki sai ga ana ce masa afa hasidukum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un tsammanin ku kawai mun halice ku ne haka da wasa lokacin aure ku yadda kuke so a lokacin biki ku yadda kuke so lokacin suna ku yadda kuke so idan za ku saya ku yadda kuke so in za ku siyar ku yadda kuke so in zakka ta zo ku yadda kuke so in mu'amala ta taso ku yadda kuke so afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un tsammanin ku kawai rayuwa morewa ce da hiririta yana jin wannan tsarin cikin mafarki أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق yana jin wannan فاستفاق وعلم أنه مقصود بالخطاب وأنه مجموع إلى الجواب فقام من تلك الليلة وبدأ حياة جديدة مع الله عز وجل حياة التفقه في دين الله وتدبر كتاب الله والتزود بالنوافل ففتح الله عز وجل عليه وآهد الله سبحانه وتعالى عهدا أوجبه على نفسه ولم يوجبه غيره من الناس عليه yana farkawa sai ya tabbatar sako ne Allah madaukakin sarki yake mai da wannan aya Allah ya faɗakar da shi akan shiririta akan wasa da yake cikin rayuwar shi yana rekewa sai yawa Allah madaukakin sarki alƙawari irin wanda ba wanda ya sake wa Allah irin waɗannan alƙawari tun daga wannan ranar ya alƙawari duk irin wacce rayuwar an soke an daina da haka ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah duk wanda ya samu kanshi akan kuskure ya samu kanshi akan wargi ya samu kansa akan shiririta yana da guntun rayuwa su yi sulhu da Allah maɗaukaki ya gyara rayuwar shi ya komo ya tsaya wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mubarak yana kwantawa sai alƙawarin sake sabuwar rayuwa buɗe sabon shafi buɗe shafin fahimtar addini da rayuwa da karanta littafin Allah maɗaukacin sarki da fitar da saƙon da ke cikin littafin Allah ya dage na rabin fili a lokacin dare da lokacin yini ya yi Allah maɗaukacin sarki alƙawari ba za a sake samun shi da ganganci ko ƙarashe cikin rayuwa ba kuma kusan har rayuwar shi ta ƙare haka rayuwarsa ta ƙare babu ganganci babu shiri a cikin rayuwar shi wannan ayar ta masa tasiri a fahimtu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la yurja'un fa balagha min khashyatihi wa ti'arihi bi hadhihi al-aya ma qala ahad talamizihi haythu yaqul safarna ma'ahu ila al-hajj فجلسنا في ليلة ظلماء فانقطع السراج فذهبنا نلتمس سراجا فقلنا إليه وإذا بدموعه تنحمل على لحيته وإذا بدموعه تنهمل على لحيته فقلنا ما لك يا أبا عبد الرحمن قال لما تركتموني في هذه الغربة تذكرت القبر والله malam yusuf ya ce tasirin da ayar ta mai wata rana a lokacin tafiya aikin hajji in ya tashi za shi aikin hajji duk shekara zai tafiya shi kaɗai yana ɗaukan ƙafila tim guda yake sadawa na likitoci da masu aikin abinci da masu ɗanke tufafi da gyaran tufafi duk abin da za a ɗauka a gwai shi ke cikin kuma shi kaɗai ke biya irin abubuwan da gwamnatoci suke yanzu shi kaɗai da ɗauki kusan mutum ɗari shi ke da raƙumansu da abin hawansu da haramin da za su sa da abincin da za a ci to wata rana sun zaga zango yana wani ɗaki a zaune fitilar kawai sai ta mutu aka nemi yadda za a tada haske a ɗakin azab yan uwa cikin almajiran shi aka zagaya idan za a je a nemo fitila a kunna saboda malamin su yana cikin duhu kuma shugaban tafiya mai ɗaukar nauyin tafiya yana cikin duhu lokacin da kowa ya bar shi a ɗaki ana lalaban haske shi kuma kawai sai ya shigo haɗuwarsa da Allah maɗaukaki wannan fa ayar da nake tafiya tare da su yau duhu ya ba su tsabani cikin yan mintuna za su dawo ina kuma in a ce cikin kabari aka sami babu nan da za su dawo duhun kabari ya fi duhun ɗaki ya fate da kuka hawa yana zuba a kan kuma shi suna dawowa suka ji kashe kakku kashi hawayensa ya zuba ba su sun kulla fitila suka ce ya aba abdulrahman bai ne ya same kan aje a dawo a kunna fitila ya ce na rantse da Allah bari na da kuka yi cikin wannan ɗaki na tuno kabari ne na tuno haɗuwa ta tsakanina da Allah shi ne abin da ya sa na fashe da kuka ya uwa mu ji tsoron Allah mu yarda cewa Allah ba dan wasa ya hadice mu ba a fa hasibtu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un wallahi za mu koma zuwa ga Allah kuma Allah madaukakin sarki sai ya tambaye mu akan karami da babba in an fata ayyuka mutum zai ce malin halin tsaf لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أنا فجأة أجيك مسلم حش لسبريك مولا لسان وانا إلى اللبساتي وانا ميقاقا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ببر أن أرمم أبندنا أيك سابدا بفا والله إذا هو ذل أبندنا أيك سابدا ألوك تنبوكوا ألوك تنزلها ألوك تنالفهري a lokacin ƙasaita wallahi kana yi kana dariya mala'ikun Allah suna rubutawa kana yi kana burgewa mala'iku suna rubutawa ɗaya bayan ɗaya za ka wa Allah madaukakin sarki bayan ya ce to tunanin haɗuwa ta da Allah da zamana ne kaɗai a cikin kabari ga mala'iku za su tambaye ni tunanin wannan matsayin ya sa na fashe da kuka wannan shi ne Abdullahi ibn Mubarak yana da arziki yana da wadata yana da ƙasaita mun faɗa shi kaɗai yake ɗaukar rindina yake ɗaukar kil ya ɗauki nauyinsu har zuwa aikin kansu yadda wannan aya ta yi tasiri a kan shi ta canza rayuwar shi wata rana ya ɗauki irin wannan ƙafila ɗin ya ɗauki nauyin da raƙuma da kayan abinci suka wuce ta wata alƙarya ya sake adda tarihin da kusan ba wanda ya adda irinsa a duniya wa kuwa waka wa kana kathirul khabaya يدعو القافلة ليحجوا وينفق عليهم مما آتاه الله حتى في إن حتى إنه في يوم من الأيام مر بقرية من قرى العراق وهو حاج فوجد امرأة خرجت من بيتها فوجدت دجاجة ميتة في زبالة فأخذتها فقال لغلامه اذهب وراءها واسألها فلما ذهب وسألها قالت ما لنا طعام منذ ثلاثة أيام إلا ما يلقى من الأموات في هذه المزبلة فلمعت وأخبره دمعت عيناه ما لم يكن كثير تفش يتدوك يا بتصوني مكيلوبا irin wannan kafilar ya dauke ta dan tafiya aikin hajji sun ajiye masauki sun yi zango a wani ƙarye cikin ƙauyukan iraki ta yanzu kawai sai ga wata mata ta fito ta gidan tana talalime tana duba idan za ta samu abin da za ta ci shi kuma idan sai yana kanta yana kallon wannan matar ta je wata bola tana lalime a kan bola sai ta tada wani ya kawo mushen kaza ya ajiye a bola tana ɗauka sai ce da yaron ta bi ta sannu a hankali ka ga inda za ta je in ta zauna ta tambaye ta menene labarin da ka dawo ka ba ya bi ta ta shiga har cikin gidanta wannan yaron yayi mata sallama ta fito yace me ya faru mun ga kin dauki mushe a bola me yake faruwa tace na rantse da Allah kwana uku babu abin da za mu ci sai abin da mutane suka aje a bola tace yau wannan kazar da na dauka mushi ita ce abin da zan yanka ita ce abin da za mu ci ana dawo ana gaya Abdullahi ibn al-Mubarak ya fate da kuka wa qal yace nahnu na'kulu al-faludat wan nasu ya'kuluna al-maytata min al-mazabil wallahi la ahuddu hadhihi al-sana wadhhabu bi qafilati ila hadhihi al-qarya yace na rabe da Allah babu aikin hajji wannan shekara muna cin kayan dadi muna cin kayan al-alfahari muna cin abubuwan da ranmu yake so mutane suna cin mushe daga bola yace na rantse da Allah babu aikin hajji wannan shekara yace duk abin da ke wannan kafila cikin ayar yace a shiga da shi cikin wannan kauye din duka malamai suka ce da kayan da yake ka da abincin da yake ka da guzurin da raƙuman duka ya raba wa mutanen waɗannan garin mutanen Khorasan yace da aikin hajji garaci da mutanen garin da suke ci da bola suke cin matacciyar kaza a bola a koma aikin hajji yana komawa garinsa ran da Allah maɗaukakin sarki ya isar da shi cikin garin Kumasan garin da yake zaune ya kwanta ya yi bacci irin wancan abin da ya gani a ba a sai mutu anna ma khalaqana kum abasan wa annakum ilayna la turja'un ya kuma sai sake ji ana gaya masa hajjun mabrur wa dhanbun maghfur wa sa'yun mashkur yana kwantawa cikin bacci ko yana kwantawa cikin bacci kawai sai da ana zai da shi hajjun mabrur hajjinka amsasshiyar Allah maɗaukakin sarki ya karɓi aikin hajjinka kaga ya yi niyya bai yi aikin hajji ba ya ga abin da ya fi masa alkhairi akan aikin hajji ya aiwatar da shi ya dawo gida amma Allah madaukakin sarki zai cika masa aikin hajji shi yana cikin bacci ake masa ake masa murna ana haya shi alfahari ana taya shi jin daɗi hajjun mabrur hajjin karɓar bashi wa zambun mazhur da Allah madaukakin sarki ya yafi wa sa'ayun mashkur aikin ka Allah ya karɓa ya yaba shi za ka ɗan kwamu su nuna tsoron Allah idan mun aikata sabo a cikin rayuwarmu yarinta ta kwashe mu samartaka ta kwashe mu isa da jin daɗi ga kwashe mu shedan ne yayi galaba a kan mu mu tuba mu dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki mu gyara rayuwar mu idan mun gyara ta mu yi ta da kyau mu yi ta dan Allah dan tunanin haɗuwar mu da Allah madaukakin sarki wallahi gaskiya ne haɗuwa da Allah madaukakin sarki wallahi gaskiya ne da haɗuwa da Allah madaukakin sarki falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun idan Allah ya zo fi ɗauki ran da ko Allah ce lokacin da ran ta zo cikin makogoro kuna kallo yace mun fi ku kusanci da shi wa atumhina ilin tanzurun kuna kallo muna zaran ran shi a wannan lokaci idan kuna musu alkiyama ba gaskiya ba ce kuna musun ba za ku koma ga Allah madaukakin sarki ba tarjiuna haikun sadiq kuma da ran ta inda ya fara tafowa wallahi duk duniya idan ta taru ba mai iya mai da wannan ran duk wani wanda kake ji da shi duk wani mai kasanta duk wani mai isa an zari ransa ana kallo kuma an da shi zuwa ga Allah madaukakin shugabannin kasa nawa ne aka mulki Allah ya zara ransu ƴan ta'adda suna cikin ta'addanci nawa Allah ya zara ransu samari nawa ne Allah ya zara ransu yara nawa ne Allah ya zara ransu wani jinjirin yana fitowa ana zara rana ko kuka ba zai ba wani yana kuka an gama lissafin shi an kare wani yana murmushi an gama dariyarsa an kare wani yana cikin aikin ƙarshe wani yana cikin saɓon Allah an gama rayuwar shi an kare dan haka ɗan uwa musulmi duk wanda ya saba ma Allah ya tobe ya komo zuwa ga Allah madaukakin ya sani Allah zai yi hisabi akan ɗan ƙaramin aiki da ya aikata da babban aiki da ya aikata idan kana faɗa a yau kana cewa musulmi ce ɗan ya yi galaba a kanka Allah madaukakin sarki zai ba ku dama da shi ku tattauna a kararan alkiyama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrifukum wa ma antum bi musrifik inni kafartu bima ashraktum min qabl kidan zai yi jawabi zai tara duk abokansa da duk wanda ya yaudara a kafa masa mumbari a cikin alkiyama ya saka ya ce mutane na gaya muku Allah ya muku alƙawari na gaskiya an turo manzanni sun gaya muku ni ma na muku alƙawari ya ce ku sheke babu abin da zai faru amma ni karya ne da kada kowa ya zargi walumu an kusa kum ku zargi kawunan da haka ɗan uwa musulmi kada rayuwa ta ruɗe mu Allah madaukakin sarki kada ya so lokacin da rayuwa ba ta kare اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يا عبد الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وما زلنا نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لما أورد ابن كثير هذه الآية في تفسيره أورد تحتها خطبة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنها وقيل إنها آخر خطبة خطبها في حياته ونفسها كالآتي حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وإن لكم معادا ينزل الله فيه ليحكم بينكم ويفصل بينكم وخاب وخفف من خرج من رحمة الله وحرم جنة أرضها السماوات والأرض ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر اليوم وخافه وباع نافلا بباطل وقليلا بكثير وخوفا بأمن ألا ترون أنكم في أسلاب هالكين ويسير وتسيرون وستسير من بعدكم للباقين وكذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين ابن كثير ya kawo wani ayar ta cikin tafsiri shi kamar yadda muka faɗa a ƙarƙashin ayar sai ya kawo hudubar Umar dan Abdul Aziz Khamisul Khulafa radiyallahu anhu a ƙarƙashin ayar Abdullahi Umar dan Abdul Aziz sai yake faɗi kamar haka innakum lam tukhlaqu abasa bayin Allah ku sani Allah bai halice ku kawai dan warki dan shiririta ba da rashin manufa walam tutraku suda Allah ba zai bar ku ba babu nauyi babu umarni babu hali wa inna lakum ma'ada yace ku sani kuna da alƙawari da makoma tsakanin ku da ubangiji a wannan rana Allah zai sako dan yayi hukunci a tsakanin ya rarrabe abin da ya faru tsakanin yace khaba wa khafi man kharaja min rahmatillah yace wallahi yayi asara ya tabi duk wanda ya fice marhamar Allah madaukakin sarki faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz wallahi wanda aka kautar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wanda shi yayi babbar wanda duk Allah ya kare rabar rahmat wanda aka ce rahmati wasi'at kulli shay an raba banda shi yace khaba wa wallahi yayi asara ya tabe a wannan rana din wanda duk aka haramta mashi aljanna wanda faɗin shi ta kai faɗin sammai da ƙasai wannan wallahi ya yi asara a ranar gobe a shiya ba ku sani ba kuma ɗan abdulaziz yake ce da mutanen shi cewa babu mai samun aminci a ranar gobe a shiya ba ba sai wanda ya tsoron alƙiya babu wanda zai samu aminci ba mai kukuta sai wanda ya ji tsoron ranar tashin alƙiyama wa ba a na fidan bibafi ya sai da ne karewa don wacce take wanzuwa ba wanda zai yi nasara a ranar gobe alkiyama sai wanda ya kai duniya ya sai lafiya babu mai cin nasara sai wanda ya sai da duniya domin ya sai lafiya na fidan bi ba su don haka duk abin da za ne a duniya ya zama turci ne kin lafiya inna ma hashara min almu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna cinikin da Allah ya yi ne ya sai rayuwarka ya sai dukiyarka in ka yadda take so zai baka aljanna a ranar gobe alkiyama wa qalilan bi kathir babu wanda zai nasara sai wanda ya kai kadan da ya sai da yawa Allah madaukakin sarki ya sa mana kyawawan ayyuka ana linka su ne sau goma wani aikin ana linka shi sau ɗari bakwai wani aikin sai Allah kaɗai ya san adadin wanda ya dage da gudurin alkiyama shi ke cin nasara a ranar gobe alkiyama babu wanda yake cin nasara sai wanda ya sai da tsoro domin ya samu aminci duka rayuwar duniya tsoro babu tabbas babu aminci a cikinta da wanda yake samun aminci a ranar gobe ne kiyama wanda ya watsar da duniya dan zama lafiya a ranar gobe ne kiyama shi ke cin nasara wallahi duk abin da ka samu kana da tashin hankali idan kana tsammani kuɗi da tashin hankali dan Allah samu masu kuɗi nawa ne idan dare ya fasu da kwanciyar hankali wani mai kudin in ya isa ya hau hanyar kaduna zuwa abuja bai isa ba wani mai kudin yana ɗakinsa yana tsoron iyalan gidansa yana tsoron yaran shi wallahi rayuwar duniya tsoro idan mulki kake da akwai wani hatta ɗakin da yake mace sai an kewaye shi ɗakin da yake da mata sai an kewaye shi ban ɗakin da zai shiga sai an kewaye shi menene amsa a rayuwar duniya in wa kake ji ba ka da aminci in talauci kake ji ba ka da aminci in baka kare karatu ba ba aminci ka kare ga takardar a hannunka babu aminci wallahi babu mai cin nasara a ranar gobe alkiyama sai wanda ya sai da rayuwar duniya da mutar wallahi wa khawfan bi amni sai wanda ya sai da tsoro dan ya samu aminci ala tarawna annakum fi aslabil halik yace jama'a ba ku ba ba ku ala akai kuna cikin jirin giyar mutanen da suke halaka wane ya tafi wane ya tafi wane ya tafi wane ya tafi wai ba ku la'akari kuna cikin jerayyar masu halaka ne gobe wannan duniyar da kuke kallo wasu ne za ku rayu a bayan na rantse da Allah a kwana a tashi idan Allah ya bar wa duniya tsawon kwanaki wanda zai bada tarihin ba za a samu ba ba za a samu ba wanda kawai tarihi ke tunawa shi ne wanda ya bar abin da tarihi ba zai iya mantawa ba shi ne wanda ya bar wa duniya nizar wannan shi ne ba a manta su amma wallahi wani wane dan wane jikan wane wanda ya kaza a gari kaza kai arsa wanda zai bada irin wannan labari wallahi halaka za ku yi Allah ya yi waɗansu a bayan annakum fi aslabil haliki haka za a maida ku zuwa ga Allah madaukakin sarki wa huwa khairul warisi shine zai gaje kowa wane gaji wane wane gaji wane wane gaji wane wane gaji wane thumma innakum tushayyu'una kulla yawmin ghadiyan wa rabiha yace ba fa gani kullun ko kuke rake ɗan ku zuwa makabarta wani cikin dare ya mutu abin da shi da wani da safe da rana ya mutu abin da shi da yammaci kullun aiki kenan babu ran da za ka buɗe facebook babu ran da za ka hau whatsapp sai an gaya maka wane mutumin jirgi ya rasu Allah ya jikin shi wane ya rasu Allah ya gafarta mashi wane mai kaza Allah ya jikin shi wani an rubuta maka rasin bi wani an rubuta maka rasin da nasu firdaus wani Allah ya jikin shi wani Allah ya gafarta masa wani in takala ila rahmati maula duk abin da za ku rubuta ku rubuta ku ne kuke mutuwa ku ne kuke binne kayo ku wallahi za ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sadi fa ba na haƙaƙu duk wanda aka binne shi fa nasa lissafin ya tsare wan qada ajlahu hatta tughayyibuna fi sad'i min al-ard duk rayuwar da za ku duk tsawon kwanakin wata rana sai an tsada ƙasa an sa ku an binne ƙasa ta haɗe da kanku za ku tona ku sake tsada rayu ku ajje mutum ku binne shi ku rufe a gurin ba kullu ba mayafi duk abin da ake bukata na jin daɗin rayuwa ba wallahi hatta wanda ake dole su da alatin duniya ƙarya ce babu amfani da ra'ayi wani za a ga an sai kasurguwar mota mai bala'in tsada a haɗa abin mai tafi a ƙarƙashin ƙasa a tada maka mota da fetur a yi mata kik don Allah ina za ka je a ciki wani a haɗa da tubin daloli a zuba ina zai zai ba inda arna ne suna tsoron lahira kuma babu abin da wanda ta zafi suna yaudarar kayukansu da kansu wallahi za a tsada kasa a samu abin ne a cikinsa kuma wannan kowa sai an riga a masa kuma ta turkuhu ghaira mama ghaira mubahhadin wala muwassadi faraq al ahbab wa bashara turab wa wajha lil hisab duk wanda kuka binne shi ya riga ya zama sallama da yan uwanci da abokan shi ya riga ya yi sallama da abokan shi wa bashara turab yana ji yana gani gangan jikin shi za ka kwanta a ƙasa babu sauran abin da za a yi inda kuka ajiye shi kuma an ajiye shi ne ya fara ke yi jiga tsakanin shi da Allah ba kuka duk abin da kuka aikata tun daga farko har da shi za ku Allah ba kuka da kuke fara a fa hafiku annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la tusarun daga kun himfuda kun ajiye mala'iku sun fara tambayar sa umar Allah ne ya ta murtahilun bima amil ghaniyun amma tarak fakirun ila ma kunti yace kuna aji ya zama kawai jingina na abin da ya aikata kullu nafsin bima kasabat rahim kowace rai abin da ta aikata ta zama jingina ce ga wannan aiki man amila amalan kowanne ya aikata kowanne irin aiki da ila amatu tsari wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wallahi kowa zai zama jingina da abin da ya aikata abin da ya rana ranar gobe a kiyama fa qalilun amma tarak duk wanda aka sa shi cikin makabari wallahi ya wadata da duk abin da ya bari a duniya tun daga ganin Allah ya waye har ta riba abin da ake riba neman abinci neman kuɗi rufa wa kai asiri kuɗi shi ne mutunci kuɗi shi ne daraja fafutuka ba zama duk wanda kake tsammani yana da akwai idan ka takura sai ka wallahi zai rike shi duk wanda ta takura ta ce maka jari yake ne ba mutum ya fi kowa kuɗi a garin sun saka mai wala jari yake ya fi kowa a ƙasar su jari yake ne ma ya fi kowa a jihar su kuɗi yake ne ma jari yake ne ma mai kuɗin duniya idan ta ajiye bai huta ba kuɗi yake ne ma tara tara ga mai amfani kuma da an sa ka cikin kabari aka ce ga kuɗin ka canza ta lori ka ga duk abin da ka bari ganiyun anha bai da bukata ba wani tasiri da za su mishi fakirun ila ma haddama amma mabukaci ne zuwa ga abin da aka meka shi zuwa ga shi wallahi ana meka ka cikin kabari ba abin da kake bukata sai rahmar Allah madaukakin ba abin da kake da bukata sai jin san Allah madaukakin nan gurin babu multiple option babu zaɓi da yawa zaɓin kawai guda biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fil nar ana sa ka cikin kabari wallahi da yanzu ne ko dai kana aljanna ko kana wuta kafin a sa ka tambayi kanka me ya garancin mukullin ka na aljanna na hannunka a yanzu me ya garancin mukullin ka na hannunka kai me shakkun da kake da akwai wannan ake shi Allah zai kalla ya bada aljanna idan babu wannan wallahi akwai maka afa hasibutu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammani kawai dan wasa haka Allah ya mutunta wa annakum ilayna la turja'un ba za ku koma zuwa ga Allah ba wallahi za a koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai tambaye mu fattaqullah wa muwafati muna da ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron haduwa da Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron haduwa da Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron haduwa ga Allah madaukakin sarki wa hululal maut bikum ku ji tsoron ranar da mutuwa za ta sauka zuwa gare wallahi tarihin mutuwa akwai abu wani na fifi za a ɗauke shi wata na tana tuwo za a ɗauke wani ya shiga ban ɗaki ya yi wanka za a ɗauke shi wani yana kwanta a kan gada za a ɗauka wani yana tuka mota sai da zai da gidajen baban gida ko da ɗabaran an gama a ɗaukar shi wani yana zaune a kan gadon shi wani ana cin abinci an gama kai wata tana ba da labari ga abin da yake faruwa ana yaɗawa a duniya live Allah madaukakin sarki ya dauka da duk masu kallon suna kallo haka da idan ba abin da ba shi ya kuwa mu ji tsoron haduwa da Allah mu ji tsoron lokacin da ajalin mu zai amma wallahi inni la aqulu hadha la aqulu hadha wa ma a'lamu ahadin min adh-dhunub akthar mimma shi lokacin Umar dan Abdul Aziz ya faɗi mana yace wallahi ina faɗi ne dan nasiha ya kuwa musulmi muna faɗa ne muna maimaitawa da abin da Umar dan Abdul Aziz ya faɗa wallahi muna faɗa ne dan nasiha wallahi muna faɗa ne dan a gyara kuma na zuwa zai wa ma'adamu inda ahadin min az-zuruf yace ban san wani wanda yake da tarin zunubi ba akthara min ma'i kama da irin zunubin da suke kai wallahi wannan shi halin mazaba ne halin wasu wa'azi shine halin wasu tunatarwa da yawa tsammani suke idan mai hudu ba ya faɗa idan mai wa'azi ya faɗa idan mai karatu ya faɗa shi ya kubuta ne da abin da yake kai kuma da abin da na rantse da Allah na kowa zunubi a gurin muna da yakini wallahi muna da tarin zunubi muna da tarin laifuka ba wanda yake nufi wankacce ne a gurin Allah madaukakin sarki amma mu da ku meye amanar da take kanmu shine mu fada a gudu kare a filin kare marra alaikum mukaran falyughayyirhu bi yadi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman fattaqullaha ibadallah فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح حالنا اللهم اصلح حالنا اللهم اصلح حالنا اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا به ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار الوجه الذي يرضيك عنا يا ارحم الذي يرضيك عنا يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله